الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacina takwas ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da 25 ga watan takwas miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mace yadda da take cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka ahkamu birril walidai littafi ne na babban malami muhammad salih al-munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na shida a cikin darussan da aka gabatar a cikin wannan littafi mai albarka kafin mu fara karatu an raba wannan littafi wancan karan na farko inda aka dan samu bambanci tsakanin wanda nake karantawa da wanda aka raba wancan karan na farko kamar yadda aka sani dai alhaji saminu ibrahim shine ya sa aka buga wancan kuma da aka yi ta samun wannan yanayi na bambancin nuska din ya kuma sake ba da damar a sake buga wani to kuma gashi cikin yardar allah an buga shi gashi da dama cikin mahalarta sun mallaka da karka manta cikin sanya shi a cikin addu'o'inka na musamman Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah ya sanya masa a cikin mizani Allah ya biya masa dukkanin bukatunsa na alkhairi sannan damuwa Allah maɗaukakin sarki ya yaye wannan insha Allah ba za mu gushe ba muna yi masa wannan addu'a kuma duk lokacin da muka karanta yana da kwamisho domin ya ba da gudunmawa wajen yada ilimi tun daga littafin yana da wahala samu amma ga shi alhamdulahi cikin yardar Allah da kuma ainihin wato kaddarawarsa sannan kuma da taimakon da shi alhaji saminu ya bayar ga littafin ya shiga cikin hannayen ɗalibai to gaskiya wannan karan ba za mu sake shi kamar yadda muka sake shi a wancan karan ba amfanin littafi a ɗauke shi a karanta shi asalin mai littafi ya samu lada shi wanda ya silar ainihin wato buga littafi ya samu lada in ya zama na kawai zuwa kai don a baka littafi kaji ana ba da shi kyauta ka karba kawai ka je ka ajiye shi kai baka karanta ba baka bari an ba waɗanda za su karanta ba ko shakka babu wannan rashin adalci ne ko baka kyauta ba to shi yasa ba zai yiwu ba gaskiya a bi irin wancan salar za mu kalli fuskokin da ake ganin suna daga cikin mahalarta karatun yaushe a ba su kulawa ta musamman wajen ba su littafin su mallaka in ya so akwai kuma mai wani akwai wani wato kwafis din da basu kare ba to nan kuma sai a ga me ya kamata don an ba da shawarar ma wasu kwafis din za a ajiye su a nan masallaci su zama na masallaci ne ko yaushe irin yanci ranin karatu in sun zo sai su dauka in sun dauka an gama karatu su ajiye wa masallaci su tafi su kuma wayanda Allah ta'ala ya sa masu bibiyar karatun ne ko da yaushe kaga babu laifi sun karanta a nan kuma su je su yi muraji'a a gida yana hannun su damu to insha Allah kuma za mu ga mun yi kokari din wanda Allah ya sa yana da rabon ya samu cikin wayanda suke halarta ko da yaushe insha Allah dai samu ragowar yanci rani sai su hakuri a haɗu da su a na masallaci in sun zo sai su haɗu na masallaci su duba abinda suka samu na fa'ida in za su tashi kuma su ajiye ajiye da in sun tafi koda ba su dawo ba wani zai iya zuwa shi ma ya fa'idanta insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu dace abinda kuma muke karantawa Allah ya ba mu ikon karanta wato aiki da shi kamar yadda aka sani wannan littafi tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa abinda ko da yaushe za ka yi ta ji ana maka magana a kai shine game da kulawa da kuma mahimmantarwa da biyayya da kyautata wa iyaye wannan littafin abin da ya kunsa kenan ba za ka janyi maka maganar wani abu ba sai dai idan wani dalili ya sa an ratso ta wata hanya ka an ambaci wasu abubuwa wanda ba biyayya ga iyaye ba amma asali da kuma tushen littafin yana magana ne akan haƙƙin iyaye mai nauyi da yake kan 'ya'yaye suna raye da kuma bayan sun mutu da kuma wani kaso na littafin ya yi barazana da jan kunne kwarai da gaske game da waɗanda suke bujirewa suke kuma yin tutsu da saba wa iyaye so wanda insha Allah za mu zo daidai gaba don haka ya littafin to insha Allah muna nan cikin wasu ayoyi da malam ya kawo musamman ayar da take cikin suratul isra' aya ta 23 da aya ta 24 fadin Allah ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya har zuwa waqfid lahumu janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira wannan ayoyi guda biyu sune malam yi kokarin kawo mana su kuma ya komar da mu cikin manya-manyan tafasir da ake da su na manyan malamai don ƙoƙarin fahimtar ma'anonin waɗannan ayoyi kamar yadda wa'yancan manyan malamai suka yi bayani daki-daki a cikin tafsiransu to mun ƙarasa bayanan da aka kawo a nan game da wa'yannan ayoyi guda biyu har mun shiga wata aya ita ma da take ko ayoyi guda biyu da suke cikin suratul kahafi mun karanta su amma ba mu yi nisa ba sai kuma lokaci ya yi mana halinsa muka tsaya da haka za mu koma daidai kansu don ya zama karatun ya tafi bai ɗaya insha Allah قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال الله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما تو شافي شافي نانا to shafi 23 za ka duba a naka ka duba shafi na 23 ina ganin ƙarshe-ƙarshe ne ko Allah maɗaukakin sarki ya cewa ammal gulam amma game da wannan yaron wanda khadir ya kashe a cikin kissar da Allah ta'ala ya kawo na tafiyar annabi Musa zuwa wajen khadir tare da yaransa ko abokin tafiyarsa yusha to ya yi abubuwa da yawa akwai jirgin ruwa da ya fasa ana cikin tafiyar akwai yaro da ya kashe ana cikin tafiyar akwai gini da zai ruguzo ya tayar ana cikin tafiyar to annabi musa dai ya yi inkari game da waɗannan abubuwa guda uku na fasa jirgin ruwa da kuma kashe yaro da kuma tayar da gini da zai rushe amma annabi wato amma khadir ya gaya wa annabi Musa cewa wa'annan abubuwa duk da ya ga yayi ya yi su ne da umarnin Allah subhanahu wataala kuma akwai hikimar yin su kuma yayi bayani wa amma safinatu bakanan limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu ana aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba kaga shine dalilin wa amma al-gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhikahuma tughyanan wa kufra shine ma'ana wannan yaron da Khadir ya kashe fa kana abawahu iyayensa da mahaifinsa da mahaifiyarsa sun kasance mu'minaini mu'minaini mutanen kirki fakashina Allah ta'ala ce sai muka ji tsoron an yurhika huma kada shi wannan yaro ya afkar da iyayensa ɗaguyanan wajen shishigi da ƙetare iyaka wa kufuran kuma ya jefa su cikin kafirci fa'aradina sai muka yi nufin an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan Allah ya musanya musu wani yaron wanda ya fi shi tsarkaka wa aqraba ruhuma kuma ya fi shi tausayi da jin kai ga iyaye wannan shine abin da yasa aka kashe tunda iyayen mutanen kirki su sun yi wa nasu iyayen biyayya sun yi wa iyayen su na wato da'a sun kyautata wa nasu iyayen amma gashi cikin jarabawa ta Allah madaukakin sarki sun haifi da kuma Allah madaukakin sarki cikin ilimin sa ya san wannan dan zai zama musu alaka kai wannan dan shi kuma ba zai bi su ba kamar yadda su suka bi iyayensu a matsayinsu na mutanen kirki zai ja musu magana zai bata musu suna a yi dinga gaza ana cewa ya'yan wani ne kuma an san babansa mutumin kirki ne mumini ne an san mahaifiyarsa mutuniyar kirki ce mumina ce to sai Allah ta'ala cikin ilminsa sai ya sa kadir ya kashe wannan yaron dan zai zamar wa iyayen bala'i da musiba nan gaba zai sa saboda ƙwallafa rai da ƙulafuci da za su sa na ƙaunarsa to zai sa ya yi taɓarga za su ɗaure masa gindi ya yi aikin masha'a su zama tare da shi ƙila zai sa su su dinga ƙetare iyakokin Allah saboda irin ƙaunar da suke masa zai sa su ma su kafircewa Allah saboda irin san da suke masa duk da cewa ga irin ɗan nasu to sai Allah ta'ala ya hutashe su kasa shiga cikin bala'i kada su sauka daga kan tafarkin Allah madaukakin sarki saboda kaunar da suke wa yaron sai Allah ta'ala ya sa yaron ya mutu tun yana da rai domin akwai mutanen da za ka ga idan wato aka bar ƴaƴan suka tashi da su to za su zama musu bala'i to in Allah ta'ala yana son mutum da rahama yana son mutum yana son ya tausaya wa iyaye kuma iyayen na mutanen kirki ne da kuma ya taso yana nema ya fandare ya za musu ya sa su cikin damuwa to in Allah ta'ala ya ga dama sai ya dauke yaron tun yana karami shikenan kaga Allah ta'ala ya hutashe su sai kuma Allah ya ba su wanda zai zama mai biyayya mai nagarta mai tausayi gare su abin da ya faru kenan a wannan kissa ta Annabi Musa da Khadir Allah ta'ala ya ce wannan yaro da da Annabi Musa ya ga Khadiru ya kashe to yaro ne wanda iyayensa mu'minai ne mutanen kirki amma sai muka ji tsoron wannan yaron zai jefa su cikin bala'i zai jefa su cikin ƙetare iyakokin Allah zai sa su su yi kafirci Allah ta'ala ya ce sai muka yi nufin mu musanya musu wani yaron wanda zai zama mutumin kirki tsarkakakke ba ɗan ta'adda ba ba ɗan daba ba ba mai tsara suka ba ba mai kwacen waya ba ba kaza ba ba kaza ba wa aqraba ruhuma wanda kuma zai fi jin kansu ya fi tausaya musu suratul kafi aya ta 81 wa kana hadhal gulam wannan yaron ya kasance fi ilmin lahi ta'ala a cikin ilmin Allah madaukakin sarki law asha inda ya rayu la aqqa walidayhi lalle da ya saba wa iyayensa ba zai yi biyayya ba wala arhaqahuma kuma da ya tunkuda su ya afka su tughyanan cikin shishigi da ketare iyaka wa kufuran kuma da ya afkar da su cikin kafirci عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عن كربونك أبي بن كعب الله يكارى مسيح دايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهك أبويه طغيانا وكفرا ما يكن الله صلى الله عليه وسلم يتي للي والنيار وان خضر يكشي rubi a kafiran an ɗabi'ance shi a kafiri ma'ana an halarce shi kafiri ne ba zai taɓa yin imani ba ba zai zama mutumin kirki ba walau asha inda an bashi ya rayu la'arhaka abawaihi manzan Allah ya ce da ya jefa iyayensa ɗuguyanan cikin ƙetare iyakokin Allah zai yi abin da yake na ƙetare iyaka ne kuma saboda ƙaunar da suke masa da kulafucin da suke yi a kansa to zai sa su fada cikin ƙetare iyakar Allah maɗaukakin sarki kuma zai sa ainihin wato su fada cikin kafircewa Allah maɗaukakin sarki imam muslim ya fitar da wannan hadithin hadithi na 2661 faƙatalahu al-khadiru da haka sai khadir wanda ake cewa halluru da hausa ko faƙatalahu al-khadiru sai khadir ya kashe wannan yaron amma fa shi ma khadir ba ya kashe wannan yaron bane dan radin kansa ya kashe yaron ne an amrillahi al-hakim al-alim bisa umarnin Allah wanda Allah madaukakin sarki gwani ne mai hikima kuma masani ne Allah akwai hikima cikin kashe wannan yaron da ya yi tun yana yaro Allah yana da masaniya game da wannan yaron in ya girma ya zai yi zai fitini iyayensa don haka Allah ta'ala yana da wannan ilimin ri'ayatan li haqqi walidaihi saboda kiyaye haƙƙin wayannan iyaye nasa min albir na biyayya ba zai ba kiyaye haƙƙin iyayen na biyayya da kyautata musu da jin magana su ba zai ba allazi yantafi wanda wannan biyayyar wato minal birri na nagarta da biyayya da ake so yi musu allazi kana yantafi wanda wannan haƙƙin nasu na kula da su da biyayya gare su zai zama korarre ba zai yiwu ba daga wannan yaron lawa shahazal gulam inda an bar wannan yaro ya rayu wasiyanatan lahuma an huquqihima da kuma ba wato tsarewa ga su iyayen an hukukihi an hukukihi da yanda iyayen za a jarabce su da ƙoƙarin kiyaye haƙƙoƙin wannan yaron wa mahabbatihi da ƙaunarsa ƙaunar kuma alfasida gurɓatacciya domin duk ɗan da za ka ƙaunace shi har ya zamto yana taɓargaza kana tare da shi a taɓargaza kana ganin an sa wa yaro ido an sa masa ido ana yin magana ana kaza kaza kaza game da yaro a zo a gaya maka yaron ka yayi ta'addanci yaron ka yayi taɓargaza ka dinga ganin kawai an tsane shi kawai ba a son sa ne kawai kaza a gaya miki ku yarki ba ta bace abin da ya kamata wa tayi kaza na fasikanci ki dinga ganin cewa an sa wa yarki ido an tsane ta ba za ki iya gaya mata gaskiya ba kuma ba za a taimake ki ba a dora ta akan hanya sai ki sa mutum cikin black list ki daina kula shi ki daina mu'amala da shi saboda kawai yayi wa yarki fada ko saboda yayi wa danka fada to kaga wannan dan ai ba alheri bane a ban maka shi wannan yar ba alheri bane in an ban miki ita to shi yasa Allah madaukakin sarki cikin iliminsa ya san cewa wannan yaro dai game da haƙƙin iyaye ba zai sauke ba sannan su kuma iyayen za su yi ta ƙoƙarin kiyaye masa nasu haƙoƙin sannan za su dinga yi masa wata gurɓatacciyar ƙauna wace irin gurɓatacciyar ƙauna ƙaunar da yana yin ba daidai ba za su iya tsawata masa ba ƙaunar da zai yi taɓarga za su ɗaure masa gindi a kanta ɓarnar da wato ƙaunar da zai je ya aikata laifi a kama shi su kasa bacci su kasa zaune su kasa tsaye sai ya fito barnar da zai zama mai sai da kayan maye babansa ita take ɓoye maka kayan maye a ƙarƙashin gado to kaga wannan wace irin ƙauna ce ƙauna ce fasida allati kanat satahamiluhuma wanda wannan ƙaunar za ta ɗauke su alal dughyan akan ƙetare iyakar ubangiji wal kufran da kafirci Allah yana so ya tausaya musu kasu fada dughyanan wa kufran tun yana yaro sai Allah ya kashe shi ta hannun khadir shi sa annabi Musa ya mamaki ya yaro yana tafiya bai yi komai ba a katanta nafsan zakiyatan bi gairi nafsin yanzu ka kashe rai yaro karami tsarkakake bai fara laifi ba bi gairi nafsin ba tare da ya kashe kowa ba laqad ji'ita shay'an nukura gaskiya wannan abin da kai abin kyama ne kadir yau annabi Musa shiru bai bashi ansa ba ya dai gaya masa cewa makarantar na akwai sharuɗa makarantar na akwai fom da ka'idoji cikin ka'idojin ba tambaya sai in ni a karan kaina na ga dama na baka ansa shi ne sharaɗin da aka gaya wa annabi musa kuma annabi musa ya yarda da wannan sharaɗin amma shi kansa abin ya ɗaure masa kai ya yaro inda ma babba ne a ce to kila ya taɓa kisan kai ne sai yanzu aka kama shi aka shi yaro ɗan ƙarami a ƙatalta nafsan zakiyatan shi a irin ilimin annabi musa yana ganin yaro ne bai fara laifi ba zaki bi gairi nafsin kuma ni dai na san ana kashe mutum din ya kashe rai ni dai ban san wannan yaron me kai waye kashe ba laqad ji'ta shay'an nukra qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabara ashe ban ga ma wannan makarantar ta ba ka iya zama a cikin ta ba ban ga ma ba sai ya ce me in sa'altuka an shay'in fala tusahibni kad balagta min ladunni uzra yace to ayi hakuri akar makalla ba zan sake tambaya ba in ku na kare maka tambaya ka kai makura wajen bani uzri ka iya sallama ta daga wannan makaranta ba zan iya karatu a cikin ta ba kuma abin da ya faru ke har sai da aka je inda annabi annabi Khadir ya ce wa Musa hadha firaqu baini wa bainik ba ka iya ba dalibi ba za ka a ce kai kaza kai ba za hana ka ba za ka iya ba yace amma sa'unabbi uka bi tawili ma lam tastati alaihi sabra ka kwantar da hankali yanzu zan baka zan fassara maka abinda ka kasa hakuri akai to shine sai ya ga masa shi wannan yaron kaji shi kuma wannan yaron kai kake ganin zaki ne amma shaki ne in an kyale shi ya girma sai ya zama wa iyayensa fitina ya zama wa al'umma fitina yanzu wani da Allah da cikin ilimin Allah maɗaukakin sarki da Allah ya kashe shi tun yana yaro wallahi da mutane sun huta akwai mutane da yawa da tun suna kanana Allah ya ɗauke mu da su wallahi da an samu da an samu sa'ida an fahimta wa an qatada an karbo daga qatada annahu zakara al-gulam alladhi qatalahu al-khadir qatada ya ambaci yaron nan da khadir ya kashe faqala sai ya ce qad fariha bihi abawahu hina wulida tabbas iyayensa sun yi farin cikin haihuwarsa lokacin da aka haife shi wa hazina alaihi sun yi matukar takaici akan akansa hina kutila lokacin da aka kashe shi walau baqiya su basu sani bane da ya wanzu da ya rayu kana fihi halakuhuma da halakarsu ma a karkashin rayuwarsa take dan Allah shi zai zama ajalinsu su ko dai shi da kansa ya sha kayan maye ya zo ya kashe su mutane nawa muka ji sun kashe iyayensu ko ko kuma ya sa su kamu da wata cuta ko cutar zuciya ko hawan jini wanda zai zama sanadiyar mutuwarsu falyarda falyarda mru'un bi qada'illah dan haka in Allah yayi hukunci mutum ya dinga yarda da hukuncin Allah kaga dai da aka haifi yaro to yaro da jariri shine dan farko babu a ta haifi wani ba aka haife shi za a yi murna uwata na murna uban yana murna da suka ji labarin Khadir ya kashe wannan yaro sun yi matukar takaici akan kashe shi da aka amma da sun san wani yaro ne wannan yara in ya girma to lalle da kamar yadda suka yi farin cikin haihuwarsa kuma za su yi farin cikin mutuwarsa amma ba su sani ba da haka shi yasa in Allah ya zartar da hukunci ka karba kawai falyar damru'un bi qada'illah mutun ya zamto mai yadda da hukuncin Allah fa inna qada' Allah lil mu'min domin hukuncin Allah akan mu'mini fi ma yakrahu cikin abinda shi mu'minin baya so khairul lahu akwai alheri a tattare da shi min qada'ihi sama da hukuncin Allah fi ma yuhibbu cikin abinda mu'mini yake so an gane ko wato hukuncin Allah ga mumini cikin abin da mumini baya so ya fi zama masa alheri sama da hukuncin Allah cikin abin da yake so ba a sa an takarahu shay'an wa huwa khairul lakum wa a sa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum Allah ya ce zai iya yiwa ku dinga kaunar abu ku sa kulafuci a kansa kuma sharri ne gare ku zai iya yiwa kuma ka ki abu ya zama maka alkhairi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ka koma cikin tafsirin ɗabari mujalladi na goma sha biyar shafi na ɗari uku da hamsin da tara wa abdalahum Allahu waladan azka minhu kaga sai Allah ya musanya musu da wani ɗan wanda ya fi shi tsarki ya fi shi kirki da nagarta wa khairan minhu dinan kuma ya fi shi alheri wajen kula da riko da addini wa aqraba mawaddatan kuma ya fi shi kusa da ƙauna da tausayi ga iyayensa shine fa abdalahu fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrabarhuma abinda Allah ya musu kenan ya dauke wanda zai zama musu jidali ya zama musu tashin hankali sai Allah ya musanya musu mutumin wato yaron da zai zama mutumin kirki ya zama sanyin ido da farin ciki me yasa ake so a haihu duk wanda yake son ya haihu yana so dan ya zama sanyin idanunsa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina min wato qurrata a'yun waj'alna min lilmattaqina imama aure ana yi ne dan aji dadi in za ta zama maka ifritu minal jinni mai amfaninta ba gara Allah kada ya baka ba ka mutu ka har zazzabi kai da baka aure ta ba wallahi wacan ka aure ta kuma za ka yi annadamu alama fata shi yasa sai Allah ya ce mai ke kai hana ka tun da na fata an gane haka shi ma dan ana haifar da ne dan ya zama sanyin ido amma kullun sai ya ja ma magana kana dawowa kana gurin sana'a za a yi ma waya ga danka yayi ta bargaza babarsa kullun cikin jinya cikin ta- cikin tashin hankali wannan dan kaga ai ya zama dan musiba ko ya zama dan jarabawa qala qatada qatada yake cewa awsala lirrahimi wa abarra liwali- biwalidai sai Allah ya musanya musu da wani dan awsala lirrahimi wanda yafi sadar da zumunci wa abarra biwalidaihi kuma yafi biyayya ga iyaye- ga iyayensa a koma cikin tafsirul bagawi mujalladi na biyar shafi na ɗari da casa'in da biyar waƙalar sa'idi malan sa'idi shi kuma a cikin tafsirinsa ya ce ka da zalikal gulam wannan yaron ya kasance ƙadu ƙuddira alai an riga ƙaddara ta gudana akan wannan yaron lau annahu lau balaga da ya girma ya balaga la'arhaka abawaihi tughyanan wa kufra lalle da ya jefa iyayensa cikin ketare iyakokin Allah kuma da ya jefa su cikin kafirci me yasa saboda kaunar da suke wada ai la hamalahuma ala tughyan lalle da ya tsora su akan ketare iyakar Allah wal kufr da kafirci imma li ajali mahabbatihima iyahu ko dai saboda tsananin kaunar da suke masa aulil hajati ilaihi ko kuma saboda tsananin bukatuwa zuwa gare shi karfin su ya kare ba su da kuɗi shi kuma gashi shine da karfi kuma gashi shine da kuɗi kuma kuɗin sa sata yake kwacen waya yake kayan maye yake siyarwa karfin su ya kare ba za su iya neman abinci ba shi da zai taso ya kama musu hanyar da yake neman kuɗi yana samu haramtacciya ce ga tsananin bukatuwa zuwa gare shi ga kuma irin ainihin samunsa wannan shi ma kaga akwai musiba to shine sai Allah madaukakin sarki ya musu gata ya dauke shi tun yana yaro faqatalahu sai Allah ya kashe shi tun yana yaro lidla'ihi ala zalik domin Allah ya tsinkaye haka Allah ya gane cewa wannan yaron in ya girma iyayensa ba za su huta ba hutun da iyaye suke so su samu in sun haifi da shi wannan ba za a huta da shi ba farin ciki da ɗa ke sa iyayensa wannan kuka zai sa su an fahimta da haka sai Allah maɗaukakin sarki ya hutar da su salamatan lidina abawaihil muminai dan Allah ya kubutar da addinin wa'annan iyaye nasa muminai domin tun kan a haife shi a mutanen kirki suke a wajen Allah tun kan a haife shi muminai ne Allah da kansa ya tabbatar da muminai ne amma barin wannan yaron za su iya kafircewa saboda shi to kaunar da kwa za ka iya kafircewa kaunar da kake wa ɗa wanda za ta iya sa ma ka kafirce da Allah ka yadda ku bata da Allah saboda kakka bata ran wannan yaron wallahi rabuwa da shi da mutuwarsa ta fi zama ma alkhairi an gane ko wa ayyu fa'idatin a'zamu min hadhihi alfa'idati aljalila to ka gaya mun wace fa'ida ce mafi girma sama da wannan irin gundume mai fa'ida ta kashe wannan yaron wallahi iyayen ba su taba samun wata fa'ida mai girma ba fiye da fa'idar kashe wannan yaron kuma ko a yanzu ana samun irin wannan za a ga wani iyayen in Allah ya taimake su sai ya mutu sai a kashe shi ko ya mutu a ruwa ko ya je wajen faɗan daba a soke shi ko kaza kaza sai ga suna bacci har da munshari duk da cewa kuma shi suka fi so a cikin yayan ina fata an gane saboda fitina wa rabbi yu'afi man yasha'u wa yabtali Allah ubangijin ya ga dama sai ya jarabci mutum da irin haka da haka babu fa'ida mafi girma min hadhihi fa'idatul jalila sama da irin wannan fa'ida mai girma wa huwa ita ce ainihin wato katulul gulam in ka koma can ƙasa shine kashe wannan yaro wa in kana fihi isa'atun ilaihima ko da yake kashe shin da aka ya bata musu ba su ji daɗi ba ransu ya ɓaci ko da yake akwai damuwa da ɓacin rai game da iyayen cikin kashe wannan ɗan wa qat'un li dhurriyyatihima kuma suna ganin kamar an datse zurriyarsu wani daga cikin zurriyarsu an yanke shi yanzu an kashe musu shi fa inna Allah ta'ala amma ubangiji ta'ala sayu'dihima min adh-dhurriyya Allah sai ya musu alƙawarin zai ba su wata zurriyar ma huwa khairun minhu wanda zai fi zama alkhairi fiye da shi wanda aka aka raba su da shi ولهذا قال dan haka ne Allah yace fa aradina sai muka yi nufin an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan Ubangiji ta'ala ya musanya musu mafi alkhairi da tsarkaka sama da wanda aka kashe ɗin wa aqraba ruhuma kuma wanda zai fi tausayi da jin kai fiye da wanda aka kashe musu ai waladan salihan zakiyan ai Allah ta'ala zai musanya musu ɗa tsarkakakke ainihin wato salihan mutumin kirki zakiyan tsarkakakke wasilan lirahimihi wanda zai dinga sadar da zumunci ko da bayan iyayen ba sa raye fa innal gulama allazi qutila domin shi wannan yaron da aka kashe law balaga da ya girma ya balaga la aqahuma ashaddal uquq da ya saba musu karshen sabawa ba zai musu biyayya ba da zai saba wa iyayen ne karshen sabawa bi hamlihi ma ta hanyar dora su alal kufri akan kafircewa Allah wa tsuguyan da ketare iyaka tafsirus sa'idi shafi na 483 wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa wasaina al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa a ilayya kai marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun cikin suratul ankabut kenan wa wasaina al-insana Allah ta'ala ya ce mun yi wa dan adam mun yi wa mutum wasiya mun yi wa mutum umarni biwalidayhi ihsana ya kyautata wa iyayensa wannan ba ganin dama ba ce umarni ne daga Allah dole ba alfarma kai musu ba umarnin Allah kake aiwatarwa lokacin da kake musu isani wa in jahadaka Allah ya ce idan iyayenka suka tursasa ka litushrika bi kai shirka da ni ma laysa laka bihi ilmun akan abin da baka da ilimi akan sa fala tuti'hu ma Allah ya ce kakka bi su karka ji an ce kakka saba musu kai ta musu biyayya ba a ko ina ba ba a komai aka ce kai musu biyayya ba Allah da ya ce ka bi su to kuma ya sa maka wata ainihin wato togaciya cewa ka bi su cikin abin da bai saba wa Allah ba domin haƙƙin Allah yana gaba da haƙƙin su da haka yi musu biyayya ka kyautata musu amma idan suka tirsasa ka suka matsa ka akan lallai ilalla tunda su mushrikai ne kai ma sai kai shirka da Allah game da abin da baka da ilimi akan sa falatu da ihuma Allah ta'ala ya ce karkai musu da'a yanzu nan rashin yi musu da'a shine kuma biyayya ga Allah ka bujire wa umarnin sa a wannan lokacin kuma shine bin Allah madaukakin sarki shine kai abin da Allah ya umarce ka ilayya marji'ukum Allah ta'ala ya ce makomarku gaba ɗaya zuwa gare ni take fa'unabbi'ukum zan ba ku labari bima kuntum ta'maluna na abinda kuka kasance kuna aikatawa suratul ankabut aya ta 8 qala ibn ashur rahimahullah ibn ashur rahimahullah yake cewa lam yaturikil qur'anu fazatan min ahwali ala'ikil muslimina bil mushrikina illa bayyana wajibahum fiha alqur'ani bai bar fazatan wani hali guda ɗaya min ahwali ala'iƙil musulmina daga halayyar alaƙa alaƙa da alaƙoƙi na musulmi bil mushrikina da mushrikai illa bayyana wajibahum fiha face sai da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wa musulmi abin da yake wajibinsu fiha cikin alaƙar da ke tsakaninsu da mushrikai ma'ana alkur'ani har alaƙa dan wani zai iya tasowa ya ga iyayensa mushrikai ne shi kuma gashi yana da imani to tun da su ba musulmi bane shi kuma musulmi ne wannan yana nuna cewa ba ruwansa da su kenan ya bujire musu kare ya musu biyayya to sai ibnu ashur yake cewa karkashin wannan aya ta wasainal insana cikin suratul ankabut alqur'ani fa bai bar wato fazatan wahida ma'ana bai bar wani guda daya min ahwali alaikil muslimin na halayya wato ta alaƙoƙi ta musulmi bil mushriki da mushrikai ba illa bayyana wajibahum fiya face sai da alƙur'ani ya bayyana wa musulmi menene wajibinsu a wannan alaƙar da take tsakaninsu da mushrikai almunasiba li imanihim wadda ta yi daidai ta dace da imaninsu wadda ba za a samu cin karo da imanin da suka yi da Allah ba wa min ashaddi tilkal ala'ik daga mafi girman wannan alaƙoƙin alaƙatun nasabi ita ce alaƙa ta dangantaka fannasabu dangantaka bainal mushiriki wal mumin tsakanin mushiriki da mumini gashi kai mumini ne amma babanka mushiriki ne kaga nasaba ta haɗa ga ka kai mumini ne amma mahaifiyar kuma mushirka ce kaga dangantaka ta haɗa ga mutum mumini ne amma wansa ko kaninsa wan mahaifinsa kanin mahaifinsa yar mahaifiyarsa da kanwan mahaifinsa su kuma mushrikai ne gan shi kuma mumini ne alaka ta yanke kenan akwai alaka kuma alakar ma ta jini ta dangantaka ina fata gane to wannan dangantakar da alakar ta tsakanin mushriki da mumini yastad'il ihsan ta janyo a samu ihsani kyautatawa wa ɗibal mu'asharati da kyakkyawar mu'amala duk da cewa musulunci aƙida imani ya raba amma duk da haka ihsani yana nan kyakkyawar zamantakewa da mu'amala ta nan duk da cewa mutum mumini ne amma iyayensa mushrikai ne wannan wa wasainal insana biwalidayhi ihsana tana nan daren dam wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan har zuwa karshen واخفض لهما جناح الذل من الرحمه wannan yana nan ko da iyayen mushrikai ne shi kuma mutum wanda ake umartar ta samu mini ne me yasa saboda dangantaka ta shigo wannan ta jawo shine yastadi ta jawo al-ihsan wajibi ne ai kyautatawa wa dibal mu'ashara da kuma kyakkyawar mu'amala walakin walakin nakhtilafad din sai dai cewa bambancin addini yastadi'il munawa'ata wal mughadabata bambancin addini yakan jawo al munawa'ata al munawa'a shine al adawa yana jawo kiyayya wal mughadaba da gaba domin ni mumini ne na yadda da Allah shi kuma mushriki ne ya yadda da a hada Allah da kishi kaga dole akwai wannan takun saƙa tsakanin mumini da mushriki to kuma gashi wannan wanda kuke takun saƙar ga kuma nasaba ta hada kuma nasabar ma mai ƙarfi kila uba ne ko uwa ce wala siyama musamman ana samun wannan gaba da kiyayya tsakanin mushriki da mumini idza kana al mushrikuna idan mushrikan suka kasance mutasallibina fi shirkihim masu tsatsauran ra'ayi ne a cikin shirkar tasu kana iya samun mutum shi gashi mumini amma iyayensa kiristoci ne kuma kiristocin irin masu tsatsauran ra'ayi a cikin kiristancin to kaga dole za a samu wata adawa da ainihin gaba tsakani saboda gashi dama akwai addini ya bambanta sannan kuma su a bangaren su mushrikai ne masu tsatsauran ra'ayi wa mushfiqina sannan mushrikan da suka zamto masu tsoro min an ta'atiya da'awatul islam kada da'awa da kira irin na musulunci ya zo ala asasi dinihim ya tumbuke tushen addininsu ma'ana ka auna ya alaƙa za ta kasance tsakanin mumin da mushrikan da ga su da tsatsauran ra'ayi a shirkar ɗaya sannan suna tsoron kada musulunci ya mamaye su wace irin adawa da takun saka kake tsammanin za a samu za a same ta ko fahum yulhiquna al'adha bil muslimina zaka samu irin wayannan masu tsatsauran ra'ayi a shirka ko a kafirci sannan masu tsoron kada musulunci ya zo ya cinye su har gida to za a ga yawancin irin su ne yulhiquna al'adha suke riskar da cutarwa bil muslimina ga musulmi ta duk inda suka samu dama ta tattalin arziki ta zamantakewa ta duk inda suka samu dama za su cutar da musulmi to za su cutar da musulmi li yuqli'u an mutaba'atil islam dan su tumbuku daga yiwa musulunci biyayya amma duk da haka fa bayyana Allahu bi hadhihi al-aya sai Allah ya bayyana a karkashin wannan aya ma alal muslimi abinda ya wajaba akan musulmi fi mu'amalati ansibaihi wajen mu'amalantar danginsa minal mushriki na waɗanda su kuma mushrikai ne wa khassa bizikiri Allah yayi ambato na musamman minha na wannan mu'amalar nasabal walidain dangantaka irin ta uwa da uba wannan a ɗauka iyayen mutum mushrikai ne masu tsauran ra'ayi masu tsoron masu shiga musulunci da haka ba wani abu da mutum zai zo ya matso kusa da su don suna ganin zai yi musu da'awa zuwa ga musulunci bal ma suna kokarin su cutar da shi ta duk inda za su iya duk da cewa ɗansu ne amma duk da haka musulunci bai ba da dama dan baban mutum kiristofa ne dan babarsa ungozi ce da cinyare ya yi mata rashin mutunci ya yi mata rashin tarbiyya ya yi mata rashin ɗa'a to musuluncin da bai yarda da wannan ba shine zai yarda kai wa babaka Aisha kai wa babaka Maimuna kai wa babaka Khadija rashin mutunci ya yarda kai wa babanka Abdullahi ya yarda kai wa babanka Abubakar Umar Usman kai musu rashin mutunci mushrikai ba iyayen a kaga musulunci bai daga kafa ba shirkar su daban alakar da ta hada ka da su daban shirka su za ta cutar haƙƙinsu na kanka yana nan fa bayyana bi hadhihi al-aya sai Allah ya bayyana ko Qur'ani sai ya bayyana ta karkashin wannan aya ma alal muslimi ma alal muslim abin da ya wajaba akan musulmi fi mu'amalati an sibaihi wajen mu'amalantar dangin sa minal mushrikin daga mushrikai wa khassa bidhikri minha kuma wato mu'amalar ma sai Qur'ani ya kebance mu'amala ta nasabal walidaini dangantaka ta uwa da uba sai Qur'ani ya kebance ta da ambato li'annahu aqraba aqrabu nasabi domin babu dangantaka mafi kusanci da kai sama da dan, wato dangantakar mahaifa dangantakar uwa da uba fa yakunu ma huwa dunahu aula bil hukm sai ya zamto abinda ba wannan ba shi yafi kamata ma bil hukm da wannan hukuncin allazi yushra'u lahu wanda aka shar'anta wa mutum idan har mushrikai an ce wannan haƙƙin yana nan kyautatawa tana nan biyayyar tana nan yi musu abinda suke so cikin abinda bai saba wa Allah ba yana nan to wanda ba su ba min babu aula ina ga kuma iyayenka musulmi masu ambatan Allah masu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ina ga su kuma wayannan su ne ma suka fi cancanta bil hukumi da ayi musu wannan hukuncin alladhi yushra'u lahu wanda aka shar'anta wa mutum wa liqasdi taqriri hukmi al ihsan lil walidain da nufin tabbatar da hukuncin kyautatawa ga iyaye fi kulli halin a kowane irin hali a kowane irin hali za mu ci karo da maganar nana asma nana asma bayan sun hijira sun koma madina mahaifiyarta bata musulunta ba a lokacin da haka da ta kawo mata ziyara sai ta sako hijabinta sai gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tace mahaifiyata ta zo waje na yanzu haka tana gida na baro ta kuma ba musulma bace kuma naga tana da bukatar taimako na ya ma'aikin Allah zan iya sadar da zumunci na tsakani na yace kware da ke ki je ki kware da gaske ki je ki sadar da zumunci da kyautatawa da ihsani da ke tsakaninki da mahaifiyarki illa fi halil ishrak a inda kawai aka ce ka tsaya cak karka yi musu biyayya sai a halin shirka hatta la yaltabisa alal muslimina dan kada a samu kirkicewa da cakuɗewa wato akan musulmai wajhul jam'i yanda za su yi hada bainal amri bil ihsani lil walidain tsakanin umarni da kyautata wa iyaye wa bainal amri bi isyanihima da kuma umarni da saba musu idza amara bi shirki idan suka yi umarni da shirka li ibdali qawli abi jahlin dan arusa wannan magana ta abu jahil wato an kawo ibnu ashur yace an kawo maka wannan dan kar musulmi ya samu rudu yace ah to ai can an ce kuma abi iyaye abi iyaye kar a saba musu to kuma gashi nan an ce kar a bi su in sun sa ai saban Allah ko ai shirka kamar sai ga akwai cin karo a babu cin karo an kawo maka wannan ne dan ai maka jam'i tsakanin inda aka umarce ka da ka kyautata musu kai musu biyayya da kuma inda aka umarce ka da ka bujire musu ka saba musu in suka umarce ka da shirka dan kuma rusa maganar Abu Jahil da yake cewa alaysa min dini Muhammadin albirru bil walidain da dan ya musulunta yake cewa ba yana cikin addinin Muhammadin ba yi wa iyaye biyayya kenan idan me yasa na ce karka musulunta ka musulunta kamar ka bujire umarni na kenan ina fata an gane to an kawo maka wannan gaban ne dan ka gane akwai inda red line ne ba a tsallakawa idan suka ce tsallaka shi to an zo inda kuma la sam'a wala ta'a ka gane wannan dan kaka ce ai to ai duk abin da aka suke so an ce ai musu a akwai kuma abin da suke so ai musu kuma shari'ar da ta ce ai musu a can ita ta ce kuma anan in sun yi umarni kar a yi musu wa nahawihi wa hadha min asalibil jadal wannan yana daga cikin salo na musu na tattaunawa in kana tattaunawa da abokin jayayya kaga shi nan Abu Jahil ai salo ne na jadal jayayya alaisa min dini muhammadin albirru bil walidai ba yana cikin addinin da kuka gaya mana na shi muhammadin cewa aiwa iyaye biyayya ba kaga wannan kaga aljadal an gane ko to wannan yana daga cikin usulubi na aljadal wa huwa alladhi yusamma shine abin da ake kira alqaul bil mujib alqaul bil mujib mutum ya kafa hujja da abin da ya wajaba a kansa yanzu ka ganin alaysa min dini muhammadin albirru bil walidain ware yana daga cikin addinin annabi muhammad yi wa iyaye biyayya amma cikin abin da bai sabawa Allah ba da manzansa mafhum wa huwa taslimul dalil wa huwa taslimud dalil ma'a baqa'in niza shine sallama wa dalili tare da cewa fa amma jayayya tana nan yanzu alaysa min dini muhammadin albirru bil walidain sai a ce bala yana cikin addinin muhammad sallallahu alaihi wasallam yi wa iyaye biyayya amma har yanzu muna nan tattaunawa mu bata zo karshe ba yana ciki amma ba a ko'ina ba sai kuma ka dora yanzu shi abokin jayaya ya kawo haka ne don ya kashe bakin magana alaysa min dini muhammadin albir bil walidai ku kuka faɗa cewa yana cikin addinin muhammadu yi wa iyaye biyayya wannan kaga ka sallama haka ne shine taslimu dalil yanzu ka sallama wa hujjar da aka kawo ma a baƙa'in niza amma har yanzu tattaunawa da ja'in ja tana nan bata kare ba wa minhu fi fil qur'ani qawluhu ta'ala irin wannan salan akwai shi a cikin alqur'ani cikin fadin Allah ta'ala qalu suka ce in antum illa basharun mithluna in antum ku ba wasu bane illa basharun mithluna face mutane ne irinmu turiduna an tasudduna kuna so ne kawai ku hana mu bin amma kana ya abudu aba'una abinda iyayenmu suke suka kasance suna bautawa fatuna bi sultanin mubin kaji ko mutum yana bautawa wani Allah amma wai yake fatuna bi sultanin mubin usulubul jadal kenan an gane turiduna ba wani abu kuke nufi ba kawai so kuke an tasudduna ku hana mu bin amma kana ya abudu aba'una abinda iyayenmu suke bautawa fatuna bi sultanin mubin to ku zo mana da hujja bayyananniya qalat lahum rusuluhum sai manzannin su suka ce da su inna hanu illa basharun mithlukum kaga an tabbatar da wannan an gane can kaji ai kaga can suka kalu in antum illa basharun mithluna ku ai muka ga cewa mutane ne irin mu sai nan su ma sai suka tabbata suka ce eh inna hanu illa basharun mithlukum lalle mu ba wasu bane face mutane ne irin ku walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadi sai dai Allah madaukakin sarki yana yin baiwa ga wanda ya ga dama cikin bayansa kaga ba a tsaya ba hal antum qalu in antum illa basharun mithluna qalat lahum rasuluhum in nahnu illa basharun mithlukum kaga an yi muwafaka dalilin mun sallama walakin Allah ya munnu ala wannan ba kashe ma bakin tsanya ba zaka dora ne shine walakin Allah ya munnu ala man yasha min ibadi mala ya kawo wannan ne dan ya nuna ma usulubul jadal irin abinda Abu Jahal yayi a can usulubi ne na jadal zaka sallama saboda dalilin da ya kawo gaskiya ne amma kuma jayayya da tattaunawa bata kare ba za a dora an fahimta suratu Ibrahim aya ta goma zuwa ta sha ɗaya fa'ulima annahu la ta'aruda bainal ihsani ila alwalidain da wannan ne muka fahimci ashe babu cin karo tsakanin kyautata wa iyaye wa baina ilgaye amrihima da kuma jefar da umarninsu fi ma la yarju ila sha'anihima cikin abin da baya komawa cikin abin da ya shafe su idan suka yi umarni akan abin da ya shafe su to wannan kaga wajibi ne a yi musu biyayya a bi su akan haka amma idan suka yi umarni cikin abin da ba hakkin su bane baya komawa zuwa gare su to an yi umarni da akibin su ana ina fata an gane lokacin yayi wattausiya wattausiyatu an gane waccan gabar kun gane abinda malamin ibnu ashur ya kawo a can ko to sai yake cewa wattausiyatu to me ake nufi da wasiya an cewa wasainal insana biwalidayhi husna wa wasaina kalmar at-tausiya al-isa wato kal-isa'i at-tausiyatu kal-isa'i tausiya kamar al'isa'u ne, yuƙalu ana cewa ausa wa wasa duk ma'anarsu ɗaya, a tausiya al'isa ma'anarsu ɗaya, shi sa ana iya cewa ausa ko kuma wa wasa. Shi ma can ka koma cikin ainihin ƙira'at na ƙur'ani ka koma cikin suratul baƙara an kawo duk da ruwayoyin ausa da kuma wa wasa. Wahiya, kalmar alwasiya, amrun bi fi'il shay'in amrun umarni ne bi fi'il shay'in na a aikata wani abu fi magibil amir bihi amma wanda ya umarni a aikata abun baya nan in ka jance wasiya shi yasa ko mamaciya zaka jance ya ba wasiya abinda za a aiwatar yana nan lokacin baya nan bayan ya mutu kenan to wasiya shine umarnin da za a aiwatar kuma wanda ya bada umarnin baya nan shi ake kira da alwasiya fafil isa ma'anar taharib alal ma'amuri bi da haka a cikin yin wasiya a ce ma ba mai umarnin baya nan amma ya ba da umarnin cewa duk da baya nan a aiwatar da abu kaza wannan ita ce wasiya to da haka ga al-isa'u tana da ma'anar at-tahrir kwadaitarwa alal ma'amuri bihi akan abin da aka yi umarnin da shi da haka da aka ce wa wasainal insana akwai kwadaitarwa game da abin da aka yi umarni da shi shine bi walidaihi ihsana ko husna ina ba ta an gane sai mu tashi qauluhu ta'ala wa in jahadaka li tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'hum insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk